بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا بيرجى وتن رمضان شكرا تدبو دايا دري هدو دا أربعين دبير منا كراتو أتشين سورة آه، التوبة آه، جي من آية كرشان آية تسعين دترى إذكما قبل يكرنتو آية قريبا الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تبارك وتعالى أتشن وانا آية تألي أتشن سورة براءة ينا بياني جمد السابقون الأولون سوني ودن دسك رقاش قا مسلمتي نفركو من المهاجرين والأنصار daga cikin muhajirai da ansarawa su waɗanda suke cikin muhajirai waɗanda suka shiga suka shiga musulunci a farko a makka su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin su a cikin faɗinsa allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ma'ana waɗanda aka fidda su daga gidaddajin su an fitar da su ne aka kuma kwace dukiyoyin su ba dan komai ba sai domin sun yi imani da Allah kuma suka fita suka bar gidajensu suna neman falala daga Allah da kuma yardarsa kuma suna ba da taimako da gudunmawa ga addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya ce ulaika humus sadiqun lalle waɗannan sune masu gaskiya to waɗannan sune wanda Allah ya ambata daga cikin muhajirai allazina hajaru wato waɗanda suka hijira cikin mutanen farko sai kuma al-ansar waɗanda suka ba da gudunmuwa suka karɓi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma sahabbansa a Madina su ne wanda Allah ta'ala ya siffanta su a cikin alkur'ani da allazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su ne wannan al-ansar da Allah yake cewa da su waɗanda tabawwa uddara mazauna Madina kenan suka yi imani da Allah wato kafin ma a yi hijira akwai wanda suka je suka karɓi addini a makka daga baya aka aiko musu abin nan wanda izo ya karantar da su alkur'ani shi ne musu abdan umair addini ya ci gaba da yaduwa a madina tun ma kafin a fara yi hijira kafin manzan allah ya dawo madina tabawu dara wal iman min qabli yuhibbuna man hajara ilayhi da manzan allah ya yi hijira da ragowar sahabbai suka karbe su hannu biyu suna nuna ƙauna gare su a matsayin ‘yan uwansu ne sannan kuma duk abin da suka yi na hidima gare su da karɓa da dukiyar da suka ba su na taimako da gidaje da masauki duk wannan bai sa sun yi ƙyashi ko sun nuna damuwa ba sai Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wani kaikayi a zukatansu don abin da suka bayar na gudunmawa da taimako ga 'yan uwansu waɗanda suka yi hijira wa yu'thiruna ala anfusihim suna ma fifita 'yan uwansu akan kansu walau kana bihim khasasa ko da su suna da bukata amma sun haƙura ta su bukatar suna taimakawa 'yan uwansu to wannan su ne da Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar sai Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa malamai suna cewa waɗannan su ne bakiyatul muhajiri na wal'ansar cewa asabiqin al'awwali ragowar mutanen da suka hijira daga baya kuma da ragowar mutanen madina waɗanda su ma suka karɓi musulunci wakila a wani kauli aka ce humul ladina salaku sabilahum fil iman ba wai ana nufin iya waɗancan bane wal ladina tabauhum bi ihsan ya kunshi duk waɗanda suka bi hanyar as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar inda suka bi hanyar su ta karbar imani da kuma yin hijira aw nusra da ba da gudunmuwa har zuwa ranar tashin alkiyama taimakon addinin Allah sun shiga cikin walladina tabauhum bi ihsan عطاء yake cewa humul ladina yazkuruna al-muhajirin wal ansar bit tarahum wad du'a shi imamu ata yake cewa waɗanda Allah yake cewa wallazina tabauhum bi ihsan yana nufin waɗanda suke ambaton waɗancan gida biyu da aka ambata da kyautatawa ma'ana suke musu addu'a suke kiransu da kira na alkhairi suke ambatan su ambato na alkhairi domin duk wanda ibiyo baya da kyautatawa bin waɗancan yake ko yin hanyar su yake saboda haka duk daga waɗanda suka biyo bayan su bayan dai waɗannan na farko din duk wanda ya biyo baya har zuwa ran tashin alkiyama ya shiga cikin allazina tabauhum bi ihsan domin hanyar waɗancan yake bi in dai ya kyautata to waɗancan na farko su ne jagorori suna da ladan shi ibn ashur Allah ya masa rahma yake cewa al murad bil ladina tabauhum baqiyatul muhajirin wa baqiyatul ansar ittabauhum fil iman yace abinda ake nufi da alladina tabauhum bi ihsan ragowar wanda suka biyo baya suka yi hijira da waɗanda suka yi suka shiga addini suka bada gudunmuwa cikin ansarawa ai amanu ba'da sabiqina suka yi imani bayan waɗancan na farko mimman amanu ba'da fathi makka yace amma suna daga cikin waɗanda suka yi imani ne bayan an buɗe makka wa man amanu min almunafiqina ba'da mudda da waɗanda da sun karɓi musulunci amma ba su yi imani na gaskiya ba sai daga baya suka tuba duk sun shiga allazina tabauhum bi ihsan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hada waɗannan gidaje guda uku da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin da kuma al-ansar da allazina tabauhum bi ihsan da Allah ya hada cikin lada yace radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda su radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu sun yarda da Allah وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار kuma Allah ya tanadar musu gidan aljanna wadda korama ke gudana karkashin ta yace radiyallahu anhum abinda ake nufi ai inayatuhu bihim wa ikramuhu iyyahum wa diba'uhu difa'uhu a'da'uhu mana Allah ya yarda da su cewa zai ba su kulawa a wannan duniyar zai girmama su zai ba su kariya daga abokan gabansu su kuma wa radu anhu yace wa amma ridahum anhu فهو كناية عن كثرة إحسانه إليه معنى الله زي يويت إحسان سقريس حتى رضي النفوس har sai sun yadda da abin da Allah zai basu shi yasa yazo a cikin hadisi ranar alkiyama idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah zai tambaye su yace araditu mai ahlul janna kun yarda ma'ana abin da aka ba ku kun gamsu an an gamsar da ku za su yi radina ya rabbana mun yarda ya ubangiji mun gamsu ka ba mu komai ya Allah to amma duk da haka Allah ta'ala zai ƙara ba su abin da daga shi ne kuma ƙurewar abin da Allah zai na nima ga idan ‘yan gidan aljanna shine iyaye hisabi sannan su ga ubangiji sannan ya ce kuma Allah ya yarda da su ba zai kuma yin fushi da su har abada to shine Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah ma'ana abin da Allah ya yi musu na karama na girmamawa na rahamarsa da ba su gidan aljanna sun yarda da abin da Allah ya tanada musu kuma a gidan aljanna din Allah ya ce khalidina fiha abadan za su dawwama a gidan aljanna ma'ana ba fita kenan idan sun shiga zalikal fawzul azim Allah ta'ala ya ce lalle wannan rabo ne mai girma duk wanda Allah ya bashi gidan aljanna ya bashi rabo wanda yake shine mafi girman rabo zalikal fawzul azim shine ma lace fa aujaba lil jami'il jannata war ridwan Allah ya wajabta wa duka waɗannan gidaje guda uku ya wajabta musu aljanna da kuma yardarsa amma wa sharata ala tabi'ihim an yaqtadu bihim fi a'malihim al-hasan walladhina tabawwa'u bi ihsanin dinnan sai yace su yardar shi ta dogara ne da cewa su bi wadancan na farkon bi ihsan an gane ko su bi wadancan na farkon bi ihsan domin an kayyade su wadannan gida na ukun cewa walladhina tabawwa'u sai aka ce me bi ihsan wato bin ya zamo da ihsani da kyautatawa ma'ana kyautatawa shine su yi koyi da waɗancan na gaba da su ya zamo hanyar su suke bi shine Allah ta'ala ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ma'ana irin waɗannan ne alladhina tabauhum bi ihsan waɗanda suka yarda cewa waɗancan na gabansu mutanen kirki ne waɗancan na gabansu zaɓaɓɓun Allah ne in sun yarda to shine allazina tabawun bisan wannan aya ce take fassara maka haka domin ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna waɗanda suka biyo baya bayan waɗancan ke su abin da suke faɗa shine rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga sun yarda cewa waɗancan da suka riga su da imani mutanen kirki sun yarda su ne gaba da su kuma ma suke ƙara cewa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sanya mana wani gilli wani kyashi wata damuwa game da waɗancan da suke gaba da mu kaga kenan Allah ya nuna cewa duk wanda zai shiga cikin alladhina tabawun bi ihsan dole ya zama irin wannan zuciyarsa a wanke take game da waɗancan na farko ya nemi musu addu'a ta alkhairi kuma ya yarda cewa mutanen kirki ne jagorori ne amma duk wanda yayi akasin haka bai shiga wannan ba bai shiga allazina tabauhum bi ihsanin ba domin wannan aya ta nuna in dai yana cikin wannan to dole ne ya zamo ya yayi musu addu'a ta alkhairi kuma ya yarda da cewa mutanen kirki har ma yana roƙon Allah kada ya sanya wato wani abu a ransa da zai ji baya son wayancan mutane na farko domin ya san hakan matsala ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu to alladina amanu suwaye na farko da suka yi imani sune as-sabiquna al-awwaluna min almuhajirina wal ansar in kace ya Allah kada ka samun gilli game da waɗanda suka riga yin imani to ai waɗanda suka riga imani sune gidan farko waɗancan bayan Allah as-sabiquna al-awwaluna min almuhajirina wal ansar so duk wanda ya ji ransa yana kin waɗancan na farko bai shiga allazina tabawun bi ihsani bai shiga radiyallahu anhu din nan ba wa radu anhu ba bai shiga addalahum jannatin tajri tahta al-anhar ba domin shi baya cikin allazina tabawun bi ihsani abin nan ibn kathir ya kawo yake cewa kala abu sakrin humayd ibn ziyad abu sakr wanda shine humayd ibn ziyad yake cewa ataitu muhammad ibn ka'ab al-qurazi nazo wajen muhammad ibn ka'ab al-qurazi daya daga cikin shugaban tabi'ai fa qultu lahu nace da shi ma qawluka fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam me kake cewa game da sahabban manzon Allah me ra'ayinka akan su sallallahu alaihi wasallam fa kala shi muhammad ibn ka'ab yake cewa jami'u ashabi rasulillah fil jannah muhsinuhum wa musii'uhum duk suna gidan aljanna da wanda suke muhsinai da masu kuskure domin a cikin sahabbai su ba ma'asumai bane amma zababbu ne da Allah ya zaba ya sanya suka zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wai ana nufin su ba sa laifi ba ba sa kuskure suna iya laifi suna iya kuskure amma kuma Allah ya riga ya yi ne ya yafe musu kuskuren su ya riga ya yi musu alƙawarin gidan aljanna saboda haka shi Muhammad ibn Ka'ab al-Qurzi yake cewa dukkanin su ƴan aljanna ne dukkanin su ƴan aljanna ne muhsinuhum wa musii'uhum da masu ihsani a cikin su da wanda suka yi kuskure ma'ana abinda mai tambaya yake so ya faɗa shine kamar yana so ya ce akwai wanda suke cikin sahabbai sun yi kuskure misali kamar wanda suka yi yaki tsakanin su misali yana so ne ya nuna cewa akwai wanda yake akwai magana akan su abinda yake so ya faɗa kenan shi yasa shi wannan malami Muhammad ibn Ka'ab al-Khuzai yake cewa dukkanin su ƴan aljanna ne da mai ihsani da mai kuskure in ma kana ganin akwai wanda suka kuskure dai ƴan aljanna ne domin Allah ya musu afwa fa qultu min aina taqulu hadha sai shi mai tambaya ce wa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ina ka samu wannan dalilin me hujjarka min aina taqulu hadha fa kala sai ce ya hada ikra qawla Allah ta'ala ya kai wannan in kana so ka gane wannan magana ka karanta faɗin Allah ta'ala mana a cikin alkur'ani wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ba karanta wannan alkur'ani bane ko baka san su waye asabiquna alawwaluna ba min almuhajirina wal ansari ko baka san alladina tabauhum bi ihsani ba to in baka sani ba duk waɗannan Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kuma Allah yace wa adda lahum jannat saboda haka dai aljanna ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai yace sharata fi tabi'ina sharita amma Allah yayi sharadi ga waɗanda suka biyo baya cewa wahiya an yatba'uhum fi af'alihim alhasana duna sayyi'a su rika koyi da waɗancan na gaba da su cikin abin da yake na aikin alheri ihsan in sun yi kuskure kuma kada yi ba kuskurensu kala abu sakhir sai wannan mai tambayar abu sakhir yake cewa fa ka anni lam aqra hadhihi al-aya qab da ya gaya mu wannan sai naji kamar ranar na san ayar kamar ban taba karanta ta kamar ban taba karanta ta kaga kenan akwai waɗanda tun wancan zamani shi Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi tabi'i ne an ce ma an haife shi ne kafin manzon Allah ya wafati sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu shekara ta 101 ko 110 kaga ana maka magana cewa tun zamanin farko a ɗarin farko aka fara samun wayanda suke jin wani abu a ransu game da sabai sai ya bashi amsa ya ce a ai Allah ya riga ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu in dai sahabbai ne to sun riga ya sun Allah ya musu alkawari na gidan aljanna saboda haka su yan aljanna ne malamai sun yi sabani cewa as-sabiquna al-awwalun da aka faɗi min al-muhajirin wal ansar su wane ne ake ne sai dan musabi ke cewa da katada da ibn sirina da wasu malamai humul ladina sallu ila al-qiblatayn sune waɗanda suka yi sallah a al-qibla guda biyu mana lokacin da ake kallon Baitul Maqdis da kuma lokacin da aka juyar da al'umma suka dawo suna al-qibla su koma Ka'aba to duk wanda ya wannan sallah biyun to ya shiga cikin as-sabiquna al-awwaluna ya shiga cikin waɗannan kar ka manta an juya al-qibla ne bayan an dawo Madina wa asa ibn abi rabah kuma abin da yake cewa ce hum ahlul badr hum ahlul badr sune wanda suka je yakin badar cikin muhajirai da ansarawa sune as-sabiquna al-awwal ibn kathir yake cewa imam shabi yace humul ladina shahidu bai'at ridwan wato sune wanda suka je bai'atu al-hudaybiyya lokacin da manzon Allah yayi nufin ya je umra kuma mutanen makka suka ce ba za a shiga makka ba kuma in ka tuna wannan kafin wannan ne Allah ya wa manzon Allah alƙawari a lokacin daga lokacin ne cewa zai bude makka shine Allah ya saukar da inna fatahna laka fathan mubina kaga kenan a maganar imamu ash-sha'bi duk waɗanda suka yi imani tun daga farko har zuwa kafin aji bai'atul ridwan duk sun shiga as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ibn kathir yake cewa faqad akhbara Allah al-azim Allah mai girma ya bada labari annahu qad radiya an as-sabiqina al-awwalina cewa ya yarda da waɗanda suka riga shiga musulunci na farko minal muhajiri na wal ansar daga muhajirai da ansarawa wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa fa ya wailu man abghadahum yace kai can wanda ya kyamaci ya ki waɗannan bayin Allah aw sabbahum ko ya zage su aw abghada aw sabba ba'dahum ko ya nuna kyama da kiyayya gare su ko kuma aibanta wani shashi daga cikin su wala siyama sayyidu sahaba musamman shugaban sahabbai ba'da rasuli bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairuhum wa afdaluhum mafi alheri a cikin wannan al'umma mafi daraja da falala ani siddiq al-akbar yace ina nufin sayyidina abubakar as-siddiq al-akbar wal khalifat al-a'zam kuma halifa mai girma abubakar ibn abi quhafa radiyallahu anhu yace ibn kathir yace fa inna at-ta'ifata al-makhzula lalle jama'a tababbiya min ar-rafida daga cikin rafilawa sune makiya sahabbai yan shi'a kenan yu'aduna afdal as-sahabati su suna nuna kiyayya ga waɗannan mafiya falala daga cikin sahabbai wa yubghidunahum suna nuna kiyayya gare su wa yasubbunahum suna aibanta su wannan ibnu kathir yake faɗa a cikin tafsirin sa yace iyadan billahi min zalika Allah ya tsare mu da irin wannan aqida wa hada yace wannan yadullu ala anna uqulahum ma'kusa wannan ya nuna su waɗannan rafilawa ‘yan shi'a hankalinsu a kifa yake wa ƙulubun mankusa zuciyarsu a toshe take ita ma ba ta fahimta fa aina haula min al-imani bil qur'an shin waɗannan sun koyi imani da al-qur'ani inji ibn kathir sun koyi da al-qur'ani id dalili yasubbuna man radiyallahu anhu suna zagi suna aibanta wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu suke zagin su suna zagin waɗanda Allah ya ce a cikin alƙur'ani ya faɗi falalarsu ya ce da kad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa athabahum fathan kariman wa maghanima kathiratan ya'khuduna Allah iya bai su yace waɗanda suke suka yi mubaya ga manzon Allah radiyallahu anhu a wannan ayar ma yace was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina tabawu radiyallahu anhu da ayoyi da dama a cikin alqur'ani da Allah yake cewa ya yace bas karanta alqur'ani bane ko kuma ba sai da alqur'ani ba in sun yadda waɗannan mutanen ne fa Allah yake nufi da wannan kuma in ba su wato wane ne waɗannan in ka ce ba su bane su wa kenan yace fa aina haula min al-iman bil qur'an su ɗan shi'a ina suke dangane da abin da Allah ya sauka al-qur'ani sun koyi imani da al-qur'ani iz yasubbuna ma radiyallahu anhu saboda suna zagin suna aibanta wanda Allah yace ya yarda da su yace wa amma ahlus sunnati amma ahlus sunna fa innahum yataraddawna amman radiya an Allahu anhu su kan duk wanda Allah yace ya yarda da su suna cewa su ma radiyallahu anhu su ma suna faɗin abin da Allah ya faɗa su ahlus sunna ke ce amma ahlus sunna abin da Allah ya faɗa shi suke faɗa Allah ya ce radiyallahu anhu su ma suna cewa radiyallahu anhu abin da Allah ya faɗa suke faɗa yace wa yasubbuna man sabba Allah man sabbahu Allah wa rasuluhu su kuma ahlus sunna wanda Allah ya aibanta shi suke aibantawa wa yuwaluna man yuwalillah wa yu'aduna man yu'adillah kuma suna jibinta ne suna kaunar wanda yake kaunar Allah suna kuma adawa da wanda yake adawa da Allah wa hum muttabi'una la mubtadi'una su ahlus sunna suna bin abinda Allah ya saukar ne suna bin hanyar na farko ne ba sa kage ba sa kirkira a cikin addini wa yaqtaduna wala ya fita zuna su suna koyi ne ba sa farin abin da babu shi a cikin addini ba sa farawa su suna bin na gaba da su wali haza ibn kathir ce dan wannan ne ka sani hum hizbullah ahli sunna sune jama'ar Allah al muflihuna masu rabota wa ibadul mu'minuna sune bayin Allah mu'mini saboda haka dai wannan aya tana bayani game da yabo da Allah yayi bayan Allah ya mana bayani game da munafikai sai ce amma gashi waɗannan bayin Allah su kan Allah ya yabe su ya yi musu shaida ta kyawawan ayyuka ta imani da kyawawan ayyuka su ne waɗannan da Allah ya ce wa sabiquna awwaluna min almuhajirin wal ansar Allah ya yabe su domin ya kore waɗancan da awar waɗancan ƴan shi'a kenan da suke cewa waɗancan ma duk munafukai ne domin a wajen ƴan shi'a duk gaba ɗaya su ba sa ware kowa to ga Allah ya ware ya ce waɗannan zababbu ne na Allah as-sabiquna awwalun kuma Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da Allah Allah ya musu wannan shaida a can Allah ya ce wa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zukatan su na imani da nufin alheri to Allah ne ya musu shaida kaga duk wanda ma daga baya zai ce bai yarda da su wannan kuma can ya je karata sai an je lahira shi zai ga abin da yake shine hakikanin abin da Allah zai nuna masa cewa waɗannan zababbun Allah ne shi kuma tababbe ne shi yasa mai ibn kaje yake cewa duk wanda ya yarda da alqur'ani ai ba zai aibanta wasu da wadannan mutanen ba saboda Allah ya riga ya yarda da su to sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ambaci waɗannan zababbu daga cikin muhajirai da ansar da waɗanda suka biyo bayan su da ihsani sai ya ci gaba da bayani kuma ya dawo da gaba da bayani akan munafikai waɗanda ba su yi imani da Allah imani na gaskiya ba suka ɓoye kafirci suka bayyana a zahiri kamar sun yi imani shi ne faɗin Allah ta'ala wa mimman haula ko min
al'arabi ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الله تبارك وتعالى يتعو ممن حولكم من الأعراب منافقون daga cikin waɗanda ke kewaye da ku na waɗanda suke kewaye da garin madina min al-arab daga cikin mutanen ƙauye arab munafiquna akwai munafikai a cikinsu kamar yadda yake wa min ahli madina haka nan a cikin garin madina akwai waɗanda suke munafukai sun ɓoye munafurci a zuciyarsu amma suna bayyana wa fili kamar sun yi imani da Allah amma ayyukansu yana nuna cewa ana gane su ne daga abubuwa guda biyu abu na farko faɗin Allah ta'ala za ku gane su cikin maganganunsu saboda yanayin yadda suke magana yau da gobe ana gane cewa ba su imani na gaskiya abu na biyu kuma shine ayyukansu da suke aikatawa shi yake nuna wajen kokarin yin zagon ƙasa ga addini da aibanta sahabbai da waɗannan irin waɗannan ayyuka yana nuna ba mutanen kirki bane kina ana gane mutum cewa ba mutumin kirki bane ta me ta maganganunsa ko kuma ayyukansa wala ta'rifunnahum ko fi la'nil qaw za ku gane su ta irin magana yau da gobe za ka ji mutum yana faɗar magana kana gane cewa wannan bai yarda da addinin ba wannan kawai dai ya haƙura ya rasa yadda zai ne Allah ya riga ya sanya addininsa shine a sama ba yadda zai amma baya san addini maganganunsa kullum suna nuna sukan addini da sukan sha'air na addini abubuwan addini kaga wannan alama ce ta mai ta nifaka ko kuma ya zama aikinsa kullum shine goyon bayan makiya addini da taimakonsu da aibanta masu addini kuma muna da irin su kana gani musamman yanzu da abubuwa suka yadu na ainihin kafafen watsa labarai za ka ji mutum yana da awar yana cikin ku amma yana buɗe baki shi kullum ba abin aibanta sai ku ku ne koma baya ku ne ba ku ci gaba ba ku ne koyawa ku ne kaza kaza kaza amma wayancan kafirai kuma su ne mutanen kaza su ne abin yabo kaga wannan ba mutumin kirki ba saboda mutumin kirki wanda ya yarda da Allah da manzon Allah yana kaunar ɗan uwansa mummuni kuma su yake yabawa baya aibanta su kuma baya jibuntar kafirai ya rika su rika burge shi to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bada labari cewa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wadanda suke kewaye da ku wato a garin Madina daga cikin Arab mutanen ƙauye akwai munafiquna munafikai kabilu ne daban-daban wanda suke da da farko sun bayyana imaninsu amma daga baya aka samu wanda suke sun sun shigar da munafirci cikin al'amarinsu in sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su nuna su masu imani amma in sun koma za su ci gaba da harkokinsu na barna yatattaba'una auratul mu'minin suna bibiyar al'auran mu'minai wa yatasamma'una mawadi' ad-da'f fikum suna kokarin yada abin da yake na rauninku da abin da yake sun gane cewa rauni ne a wajen shi suke yadawa amma aikin ku na alheri da abin da yake na karfin ku ba sa nuna to wadannan sune Allah yake cewa akwai su cikin munafikai maradu alal nifaqi sun ma kafu ma'ana sun sun zamo masu wato karfi a cikin munafirci wanda munafirci ya riga ya zama musu jini da tsoka tajarradu lahu hatta khalusat nufusuhum lahu ana munafircin su rigaya sun sa shi a cikin zuciyarsu har ya zama wani bangare nasu hatta saru la yastati'una sidqa har ma ba sa iya faɗar gaskiya don munafircin ya riga ya mamaye zuciyarsu maradu alim fa ibn ashur Allah ya masa rahama yake cewa kanat al arabu alladhina hawla al madina qad khalasu lin nabiy alayhi salam wa ata'uhu wa hum juhayna wa aslam wa ashja wa ghifar wa lahyan wa usayya wadannan kabilu na laraba da ke kewaye da madina da farko sun zo sun karba addini a wajen manzo Allah kuma sun yi imani wannan kabilu da malam ya lissafa fa a'lama Allah nabiyahu alayhi salam sai Allah yake gaya wa manzansa alaihi salam anna fi haula'i munafiqin to amma a cikin su fa akwai munafikai li Allah ya gasarra bi kulli man yuzhiru lahu al-mawadda dan kada munafikan su zo su nuna masa cewa su suna tare da shi alhali su ba su yi imani ba manzo Allah kenan ya taka tsantsa wajen mu'amala da irin waɗannan mutane yace wa kanat al-madina qad khalata li ahliha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ata'uhu lokacin da manzo Allah ya hijira kai ka ce gaba ɗaya madina sun yi imani kowa ya zo ya nuna yardarsa da zuwan manzan Allah sallallahu wa asawu suka yi biyayya ga manzan Allah amma daga baya wasu daga cikin su sai kuma suka ware suka dinga yin zagon ƙasa ga manzan Allah sallallahu alaihi fa alamahu Allah sai Allah ya sanar da manzan Allah anna fihim baqiyatan maradu ala nifaq akwai fa wasu daga cikin mutanen garin da suka rigaya suka sanya munafurci a cikin zuciyarsu har munafurcin ta'assala fihi ya zama ya yi asali a cikinsu mana ya kankama a zuciyarsu da farko kamar sun nuna yarda amma daga baya sai suka ware suka dinga yin makarkashiya ga addini da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi sai Allah yake cewa la ta'lamuhum nahnu na'lamu ya kai manzan Allah baka san su ba mu muka san su ma'ana duk mun san waɗannan munafukan kuma za mu sanar da kai kamar yadda daga baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi munafukan ɗaya bayan ɗaya kuma manzo Allah ya ga wasu abbai daga cikin su cewa ga waɗannan ga sunan munafikan duk ya ga musu sai Allah ta'ala yake cewa sunu'adhibuhum marratayn waɗannan munafikan za mu yi musu azaba marratayn sau biyu malai ce yahtamilu anna tasniya ala babiha ko dai a ce marratayn sau biyu yana nufin azabar duniya da azabar lahira shine marratayn a duniya ai musu azaba a lahira ma ai musu azaba me azabar duniya yace fa fi dunya ma yanaluhum min al-hamm wal hazan a duniya Allah zai cusa musu damuwa da bakin ciki na me yace lima yusibul mu'minina min al-fath wan nasr kullun su fatan su yatarabbasuna ne bikum ad-dawa'ira fatan su ku samu me kasawa ku samu karaya sai kuma Allah ya ba ku nasara to wannan sai ya zama bakin ciki gare su za su mutu da bakin cikin su addini dai Allah sai ya ci gaba da daukaka shi kaga wannan ma wata azaba ce duk abin da za su kulla Allah sai ya karya shi ba za su yi nasara ba bal sai Allah ya taba ku nasara kuna ƙara ci gaba wannan ya zama bakin ciki a gare su bil akhirati a lahira kuwa azabun nar Allah ya sa su a cikin azabar wuta wa yahtamil anna al murad sanughallizu alaihim al azab ko kuma abin da ake nufi za mu ninka musu azaba ninkin ba ninkin a wutar jahannama nudha'ibu alaihim wa nukarribu thumma yuradduna ila azabin azim sannan kuma Allah ya maida su cikin azaba mai girma ita ce azaba ta wutar jahannama da Allah ta'ala zai sa su a ciki sannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi bayani game da waɗannan munafikai da Allah ta'ala ya ce akwai su a cikin garin Madina wa min halakum min al-arabi munafiquna min ali al-madina sai Allah ta'ala yake bayani game da waɗanda sun yi kuskure amma daga baya sun yi nadama akan kuskurensu akwai waɗanda ba su je yaƙi ba amma su ba munafukai ba ne ɗabi'a ce ta ɗan adam ta da kuma rudin shedan suna ganin cewa su kamar tafiya yaƙin wahala ne kawai kuma ma ai ga da yawa ma an fita mu ba sai mun je ba tun da ai da yawa an fita tun da aka fita mu kawai sai mu yi zaman mu a gida ba sai mun fita yaƙi ba ba sai mun je yaƙi ba saboda suna ganin cewa ai ana da yawa waɗanda aka fita su babu damuwa in ma ba su fita ba to sun yi kuskure domin Allah ya umarni da cewa a fita su ba su fita ba amma ba dan munafurci bane ba dan munafurci bane kawai kasala ne da kuma abin nan din shedan da ya rude su to shine Allah ta'ala yake kiran su zuwa ga tuba cewa idan suka tuba Allah ta'ala zai yafe musu shine faɗin Allah wa akharuna وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم shine Allah ta'ala yake cewa wa akaruna akwai wasu kuma ai mimman bil madinati wa man haulaha daga waɗanda suke cikin garin Madina ko waɗanda suke kewayen Madina akwai a cikin su mutanen da ya'tarafu bi dhunubihim sun yi ikirari cewa sun yi kuskure abinda suka aikata ma'ana ba daidai bane na rashin fita jihadi na zama da kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ba tare da sun fita sun ba shi agaji da gudunmuwa da Allah ya umarce su cewa su goyi bayan manzon Allah ba a isar da addini a je a yi jihadi sun yadda sun yi kuskure khalatu amalan salihan mutane ne mutanen kirki sun yi aiki na kwarai amma sai suka cuɗanya aikinsu na kwarai wa akhara sayi'an da wani aikin da yake ko wasu ayyukan da yake na kuskure na laifi sun yi haka suna da imani su ba munafikai bane sun yarda da Allah sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma abin da ya hana su fita jihadi kawai saboda kasala ne da kuma abin da shedan ya rinjaye su to sai Allah ya kiraye su zuwa ga tuba yace asallahu an yatuba alai cewa lalle idan suka tuba Allah zai karbi tuban su Allah ta'ala zai yafe musu kuskuren su malaki cewa ta hanyar at-tawfiq lit-tauba idan Allah ya datar da su suka gane kuskuren tunda haka sun yi ikrari dama kuma ma'aikin Allah ya ce mai annadamu annadamu tauba shi asalin tuba na dama ita ce tuba saboda ka kaga sun yi itarafu bi zunubi sun yadda sun yi kuskure daga nan za a gane cewa sun tuba sun yadda sun yi kuskure to in suka yi haka sannan na biyu kuma suka yi wato istighfari suka nemi Allah ya yafe musu suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗi kuskuren suka yadda suka nemi ya roƙan musu Allah tuba ma'ana yafiyar Allah to Allah zai yafe musu inna Allah ghafurur rahim domin Allah ta'ala lalle shi mai gafara ne ga wanda ya aikata kuskure inda ya tuba Allah zai yafe masa Allah zai yafe masa rahimun mai jin kai ne ga bayinsa akan ainihin kuskuren su in suka dawo Allah yana jin kansu ya yafe musu kuma ya ainihin wato shigar da su aljanna Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Samura ibn Jundub Allah ya kara masa yadda yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu atani al-lailata atiyani wata rana manzon Allah yace wasu mutane biyu ko wasu masu zuwa biyu sun zo min cikin dare fabta atani suka tashe ni fantahaya ko fantahaina ila madinatin suka tafi da ni wani gari mabniyatin billabinin naga garin an gina shi da tubali ذهب ولبن فضة بلبن ذهب ولبن فضة ga gidaje nan an gina da tubali na zinari wasu kuma tubali na azurfa mana suna nuna min irin wannan gidaje fatalakana rijalun muna tafiya sai muka ci karo da wasu mutane guda biyu ko rijal wasu mazaje shatrun min khalqihim ka asani ma anta ra'in mutane ne ga su rabi da rabi rabin su in ka kalle su wato halitta su ka ahsani ma anta ra'in mafi kyan abin da za a gani na halitta kyawawa a ɗaya bangaren su wa shattrun ka aqbah ma anta ra'in amma ɗaya barin nasu kuma mafi munin abin da za a gani na halitta da na ga wannan sai na tambaya na ce waɗannan mutanen kuma wani irin mutane ne ga su rabin su gida biyu rabin su kyawawan halitta rabin su kuma mummunar halitta mafi muni yaya suke haka waɗannan mutanen kala lahum idhabu wa faqa'u fi dhalika an-nahr wadannan mutanen da muke tafiya da sai suka ce da wadannan mutanen da halittar su rabi mai kyau rabi mumuna suka ce ku je ga wani kogi a can ku fada ciki ku yi wanka fa waqa'u fi teku suka je suka fada cikin wannan ruwa sun marajau ilaina muna tsaye da suka dawo kad dhahaba dhalika su anhum sai suka dawo gaba ɗaya sun zama masu kamalar kyau wannan mummunan barin ya zama babu shi fasaru fi ahsani sura suna cikin mafi kyan kama qala li tambayar da nayi sai suka ce da ni hadhihi jannatu adn ai inda muka zo ai aljanna ce nan muka zo da kai shine gidajen aljanna da wani bari an gina da tubali na azurfa wani bari an gina da tubali na zinari haka gidan aljanna yake wannan aljanna ce wa hadha manzilu suka nuna min wani gida suka ce ga gidanka can a gidan aljanna kala kuma suka ce da ni amma alqawm alladhina kanu shattarun minhum hasan wa shatrun minhum qabi wayannan mutane da ka gansu a gidan aljanna rabin su kyakkyawan halitta rabi mummuna fa innahum khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an ai mutane ne da a duniya sun yi aiki nagari kuma sun yi asha shine kake ganin wannan bari nasu mara kyau asha bari mai kyau kuma aiki kyakkyawa ya zama sakamakon su gashi kyakkyawa fa tajawaza Allahu anhum Allah yayi musu afuwa shi yasa muka ce da su ma'ana Allah ya umarce mu ce da su ku je ku shiga wancan ruwa a gidan aljanna suka shiga sai Allah ya wanke su wannan ainihin wato laifin Allah ya yafe musu sai suka koma mafiya kyawu daga cikin ainihin yan aljanna ma'ana dai a lahira akwai wanda za su tashi rabin su mai kyau rabin su mara kyau halitta mummuna dan me saboda khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an kamar yadda manzo Allah yake ba mu labari sallallahu alaihi wasallama in an tashi kiyama kowa zai tashi da tambari a lahira duk mai laifi za a ga tambarin to wannan tambarin su kenan kana ganin mutum a lahira rabin sa mai kyau rabin sa halitta ba kyau ka san cewa me amalu khalatu amalan salihan a duniya sun yi aiki na gariga kuma alama na cewa sun yi aikin asha sai su tashi da wannan tambarin wanda kuma a lahira ka ganshi yana tafiya da abin nan paralysis shine bangaren sa daya lafiya daya kuma ya shanye yana jan kafarsa kana tashi a duniya ka san labarin sa ko manzo Allah ya gaya mana shine wanda ya auri mace fiye da daya amma ya karkata bai adalci ba kun karkacewar ita ce wannan shanyewa a lahira haka zai tashi kowa da tambarin sa masu girman kai manzo Allah ya ce za a tashi a ranar alkiyama amsalu azzar kamar kan kiyashi za a tashe su saboda ai ka san girman kai a duniya shine ka nuna kai me kafi kowa to sai a yi maka sakayya a lahira a nuna baka kai kowa ba kamar kan kiyashi za a tashe su ana tattake su saboda haka dama dai a lahira yau mane tubula as-sara'ir duk abin da muke boyewa a nan zaka boye ba wanda ya gani amma Allah fa ya gani shine aya ta gaba da zamu karanta wanda aya ta gaba cikin wannan sura tana nuna cewa duk abin da mutum yayi kai Allah yana gani kuma a ranar lahira a ranar da ake tona asiri za a yi mai za a faɗi abin da ka aikata kuma kowa za a gan shi har ma za a yi mamaki har ma wasu suna tambayar cewa kai wane ba kai ne a duniya kake mana wa'azi ba ba kai ne kake mana nasiha ba ba kai ne kake ce mana ce wallahi ina gaya muku amma ba na abin da nake gaya muku sai in yi akasi to kowa dai sai wa kanshi kiyamun layi yawa ko da kana boyewa anan kana ganin ba wanda yake gani Allah ya gani kuma za a tona asiri a gobe kiyama aya ta gaba Allah ta'ala yake bayani game da yana umarnin manzon Allah yana umartar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya karbi zakka daga hannun ainihin mummunai kuma ya faɗi hikima ta wannan zakka din ya faɗi hikima ta wannan zakka din ibnu kathir yace amara Allah ta'ala rasulahu bi an ya'khudha min amwalihim sadaqa Allah yana umartar manzansa ya karbi sadaka shine zakka a hannun waɗannan mummunai din yutahhiruhum wa yuzakkihim biha domin ya zamo tsarkakewa ne gare su yace wa hadha ammun wannan aya ga mammiya ce wa in aada ba'dhum ad-damir fi amwalihim ila alladhina atarafu bi dhunubihim da cewa wasu malamai suna ganin cewa kamar ayat tana da alaka da waccan aya ta baya cewa khudh min amwalihim karbi daga dukiyarsu suwa alladhina khalatu amalan salihan wa akhara amma dai ai masu imani ne ko da suna da kurakurai in sun ka zakka ayi ne amma dai ibn kathir ya ce ayar am ce ta ga mai kowa da kowa duk wanda Allah ya bashi iko na bada zakka an ce a karbi zakka a wajensa kuma wasu daga cikin waɗanda suka hana zakka sai suka kafa hujja da wannan aya cewa ai ayar tana da alaka ce kadai da waɗancan mutanen ba kowa da kowa bane sai shi yasa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma ga Allah suka hana zakka da aka ce me yasa suka ce ai cewa Allah yi khuz min amwalim sadaqa manzon Allah ake wa umarni ya karbi zakka a wajen waɗancan mutane yanzu kuma manzon Allah ya koma ga Allah shikenan an daina ke an daina ke amma sai na Abubakar yayi musu raddi yace a a zakka shari'a ce ta Allah da ya wajabta har zuwa tashin alkiyama kuma ya ya ya nemi goyen bayan sahabbai cewa a yake su kuma suka goyi bayan sa har ma yake cewa law mana'uni wallahi law mana'uni iqalan ko anakan yu'addunahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatal laqataltum ala mani sayyidina abubakar kamar da imam bukhari ya rawaito yake cewa wallahi in suka hana ni koda iqalan ne ma'ana kamar igiyar da ake yin da baibaye ga dabbobi ko kuma anakan dan karamin ya karamar dabba suka hana wanda manzon Allah yace a bayar yu'addunahu ila rasulillah suna bayarwa a zamanin manzon Allah la uqatilannahum ala muzu wallahi zan yake su suka hana domin zakka shari'a ce da Allah ya shar'anta ya wajabta ta akan dukkan musulmi to saboda haka Allah ta'ala ya umarni ga manzansa cewa ya karbi me zakka daga wajen al'ummarsa khudh min amwalihim
sadaqatan إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqa ka karbi zakka daga hannayensu mummunai kenan zakka ta wajibi sai ya faɗi hikimar karɓar zakka ya ce tutahhirhum wadda zaka tsarkake su a dalilinta ma'ana tutahhirhum zaka tsarkake masu ba da zakkar daga munanan ɗabi'a ko ɗabi'u na rowa da kuma ainihin haɗama domin wanda yake hana zakka to yana hanawa ne saboda rowa da ke zuciyarsa da kuma haɗama so yake itara itara yana ganin in ya bayar kamar ya rage daga cikin dukiyarsa to ita zakka tsarki ce ga mai bayarwa a tsarkake zuciyarsa daga rowa sannan kuma a tsarkake zuciyar waɗanda ake bawa daga kyashi da kuma hasada saboda Allah shi yake raba arzikinsa ga wanda iso to in ya bayar kai bai kamata ka nuna damuwarka ba to sai dai yayin da aka ce a bada zakka inda ana bayar da zakar kowa zaka ji zuciyarsa ta yi mai talaka ba zai samu kyashi ba ga wanda Allah ya bashi domin ya san cewa yana bashi daga abin da Allah ya ce a bashi to sai a tsarkake zuciyarsa daga hasada da kuma kyashi wa tuzakkihim biha kuma zaka tsarkake su da ita tuzakkihim ai yake cewa أي يريد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم معنى ذاك تركك دوكي رئيتكنت كتركك سدق مونا نن أبيئة كما كدورة أكن كتاوة أبيئة شيروا da kuma bayar da haƙƙin da Allah ya ce a bayar sannan kuma ita dukiyar ta samu tsarki ta cewa za a ciyar da ita gaba domin ma'anan azzaka kamar yadda na faɗa ita ce annama ma'ana haɓaka ma'ana haɓaka shi ne ma'anan azzaka shi yasa Allah ta'ala yake cewa ma'ana in suka bayar da zaka to Allah zai yi albarka a cikin dukiyar ta haɓaɓɓaka ta zamo ta inganta ta inganta saboda haka wannan shine hikima na me na wajabta bayar da zakka cewa zakkar za ta tsarkake mai bayarwa daga ainihin wato ruwa da kuma saba wa Allah na kin ba da hakkin da Allah ya ce a bayar san ta tsarkake wanda ake bawa daga hasada da kyashi sannan kuma ta tsarkake dukiyar ta haɓaɓɓaka dukiyar ta haɓaɓɓaka dukiyar sannan sai Allah ta'ala yake cewa wa salli alaihim sannan kai musu addu'a ma'ana yayin karɓar zakka din nan ai udhu lahum wastaghfir lahum ka yi musu addu'a ka nema musu gafara Allah ka nema musu gafara Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim daga abdullahi dan ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza utiya bi sadaqati qaumin salla alaihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka kawo zakka aka ce ya rasulullah zakkar wani ne wannan ko zakkar waɗancan mutane kaza ko kabila kaza ko gari kaza ne aka kawo masa sai yayi musu addu'a salla alaihi sai yayi musu addu'a fatahu abi shi abdullahi yake cewa sai babana ibnu abi aufa kenan babansa abu aufa sai ya kawo zakkarsa ata bi sadaqatihi ya kawo manzon Allah zakkarsa sai manzo Allah yi masa addu'a sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai albarka kai ka sanya alheri a cikin iyalan abu aufa kaga da ya kawo shi aka yi addu'a kadai a gaba ɗaya iyalansa gaba ɗaya iyalansa aka yi masa addu'a sai manzo Allah ya masa addu'a yace Allah kai albarka kai addu'a ka sanya alheri cikin iyalan abi aufa ma'ana ba iya dukiyar ba duk iyalansa Allah kai masa albarka a wani hadisi wata mata ta zo wajen manzan Allah ta ce ya Rasulallah salli alayya wa ala zauji ya Allah ya manzan Allah ka yi min addu'a ni da mijina sai manzan Allah ya ce sallallahu alayki wa ala zauji to Allah ya sanya miki alheri ke da mijinki kaga wa salli alayhim kai musu addu'a ke sai ce inna salataka sakanun lahum ma'ana addu'ar da zaka yi musu sakanun lahum za ta sanya musu sukuni ma'ana nutsuwa ibn abbas ya ce rahmatul lahum za ta ba su rahama da kuma samun wakari da nutsuwa ma'ana addu'ar manzon Allah gare su sallallahu alaihi wasallama za ta sanya albarka da nutsuwa ga waɗannan waɗanda suka bayar da zakka kenan har yanzu idan mutum ya bayar da zakka to sai a yi masa wannan addu'a inda akwai hukumar da ake bayarwa to in aka kai wa shi mai karba tunda shine wakili na hukuma sai ya addu'a ga wanda ya kawo to yanzu babu hukuma babu wanda ake bawa sai dai kai a baka to wa zai addu'ar kenan eh kai da aka ba kai za ka yi addu'a saboda haka duk wanda aka ba zakka sai yi sai ya addu'a ya ce Allah ya sanya albarka a dukiyarka Allah ya yi maka albarka cikin iyalanka ga manzon Allah haka ya addu'a Allahumma salli ala ali abi aufa kai ma sai kai masa addu'a tunda kai aka bawa ba wakili a tsakiya wannan yana cikin abin da Allah ya umarni cewa ayi addu'a ga waɗanda suka bayar da zakka Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a li rajulin asabathu duk wanda yayi wa addu'a sai Allah ya karba addu'ar manzo Allah ga wannan mutum wa asabat waladahu wa walada waladi kuma sai Allah ya sanya albarka addu'ar a cikin ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa kaga da manzo Allah yace Allahumma salli ala ali abi aufa to ali din har zuwa ƙarshen su duk addu'ar manzo Allah za ta bi su sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah yace yayi musu addu'a wallahu samihun alim Allah ya ce Allah mai ji ne ga abinda bayi suke faɗa ko mai ji ne ga addu'arka ya kai manzo alimun masani ne ga wanda ya dace a yi masa addu'a mai imani wanda i bayar da zakka sannan sai Allah ya sake komawa dai cikin bayani da jan hankali ga waɗancan masu ainihin wato ƙaiƙayi a cikin zuciyarsu cewa su tuba Allah fa ina yafe kurakuran wanda i tuba kaga waɗanda suka tuba a can wa akharuna ya'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akara sayan sai ce mai asallahu an ya tuba alai Allah yana yawan nana ta tuba a cikin alkur'ani duk inda aka ambaci kuskure sai kuma an ce ku gyara in kun gyara Allah zai yafi wannan ya nuna rahmar Allah ta'ala ya take da yalwa cewa duk wanda ya kuskure inda ya tuba Allah zai yafi masa kuma ba wai kuskure ɗaya ba ba wai yi so in inda za ka yi ka yi kuskure so dubu ka yi istighfar so dubu Allah zai yafe ma so dubu in dai ka tuba Allah zai yafe ma yasa Allah yake tanana ta cewa a tuba ainihin Allah zai yafi duk wanda ya aikata kuskure inda ya tuba Allah zai yafi masa Allah yace alam ya alamu alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alam ya'lamu shin ba su yi sani bane cewa anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah ta'ala lalle shi yana karbar tuba daga bayinsa da suka yi kuskure sannan suka tuba ai ama alimu sa'ata rahmatillah sun ba su san yalwar rahmar Allah bane wa umuma karamihi da kuma yalwar karamcinsa shi Allah ta'ala in dai aka koma gare shi yana karɓar bawa babu wata wani laifin da zaka yi ka ce yafi karfin tuba kowane iri ne in dai kana da sauran numfashi ka tuba Allah zai yafe sannan ba sani bane cewa wa annahu yaqbalu at-taubata an ibadi yana karɓar tuba a wajen bayinsa at-ta'ibina min ayyi dhanbin kana ko me suka aikata inda suka tuba Allah zai yafe musu bal ba wai kawai zai yafe ba yafrahu bi taubati abdihi idza taba Allah ma yana so bawansa ya tuba ba wai kawai tuba aka ce kai in kai haka ma Allah yana so kaga ana nuna maka ashe in ka tuba kayi abin da Allah yake so Allah yana farin ciki in ka tuba zuwa gare shi wa a'zamu farahin yuqaddar mafi girman wato abin da kake tambani na murna Allah yana yi in ka tuba ka koma gare shi sannan kuma ba sani bane wa ya'khudhu sadaqat Allah ta'ala yana karɓar sadaka idan bayi suka yi ma'ana yana musu sakayya akan ta kuma dama ayar kawarin sa yana nan a gurabe da yawa cikin alqur'ani alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sai ce ha kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin sai ce wallahu yudha'ifu in ka bayar Allah zai baka wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin in ka bayar Allah ce zai mai gurbi to ba sani bane cewa wa ya'khudhu sadaqat ma'ana duk wanda ibada sadaka yace yayi dan Allah Allah zai karba kuma yi mai sakayya akan wannan sadaka wa ya'khudhu ha bi yaminihi ma'aikin Allah ma ya bamu labari cewa Allah yakan karba ne da damacinsa fa yurabbiha li ahdihim sannan Allah ya inganta wannan abin da mutum ya bayar kamar yadda ɗayanku idan taguwarsa ta haifi ɗan ƙanƙanin ɗa mutum yake kulawa da shi yana tarbiyya har ya zama in garman doki haka in mutum ya bayar da abin da yake ɗan ƙanƙani hatta takun attamratu alwahida kal jabal azim in ka bada abin da yake ƙanƙani kamar ƙwayar dabino amma ka je lahira sai ka ga wani tsauni na lada mai girma kai dai a wajenka ka san wannan abin yayi yawa baka san kai irin wannan sadaka ba sai ce a'a dan dabinan da ka bayar ne shine Allah ya rena maka shi ya inganta maka ya zama wannan kamar tsauni wajen lada mutane ba san da wannan bane fa kaifa bima huwa akbar wa aktar min zalik idan ka bayar da tsagin dabino Allah zai karba ya inganta maka ina ga wanda ya bayar da abin da ya bi wannan sannan wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma Allah ta'ala shine wanda yake at-tawwab mai yawan tuba ar-rahim ma'ana mai karbar tuba a wajen bayinsa mai yawan karbar tuba ar-rahim mai jin kai a gare su shine manzo Allah yake cewa inna Allah yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fa yurabbiha li ahdikum kama yurabbi ahdukum muhrahu Allah ta'ala in kai sadaka yana karba in dai dan shi kai fa yana karba abin da ka bayar kuma aje maka ya rika renan maka yana inganta maka shi yana renansa gare ka yace hatta innal luqmata abinda zaka bayar kamar loma daya hatta innal luqmata la tasira misla uhudin Allahu akbar loma daya in ka bayar dan Allah Allah ya karba zai inganta maka loma daya kamar kwayar dabino a ranar alkiyama kaga girman sa kamar dutsen uhudu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tasdiqu zalika fi kitabillah kuma Allah ya faɗi wannan gaskiyar wannan ma'ana gaskatawa shine abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani shine banin Allah alam ya alamu anna Allah yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat shine abinda ke gaskata wannan shine faɗin Allah yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana cire albarka a cikin riba amma sadaka fa yurbi as-sadaqat yana inganta ta yana ainihin karbar ta inganta ta har ta zama yar kankanwa a gobe kiyama ka garta kamar dutsen ainihin wani tsauni saboda me niyyar ka mai kyau ka bayar da dan kankani sai Allah ya mayan maka da gurbi kuma Allah ta'ala yace shine wanda yake ainihin mai yawan tuba karbar tuba ga bayansa kuma rahim mai jin kai a gare su saboda lokacin insha Allah ta'ala zamu dakata anan a gobe sai mu tashi aya ta 105 abinda mun karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada baki daya ya fahimtar da mu ma'anarta kuma ya ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ya yafe mana kurakuran mu muna roƙon Allah ta'ala muna tawassuli da sunayen sa mafi kyau da sababin sa madaukaka Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a kasar mu Allah ta'ala ya ba mu shugabanni masu imani masu tausayi Allah ya ba su mashawarta na gari Allah ta'ala hali na tsoro da ake ciki a da yawa daga cikin bangarori na arewacin Najeriya Allah ka zauna da mu lafiya ka yayi mana wannan tsoro ka zauna ka amintar da mu Allah ta'ala hali na kunci da ake ciki ka musanya mana da yalwa ka sanya mana albarka cikin duk abin da ka bamu Allah ka yafe mana kurakuran mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum
to na tura ma na zuwa